بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المنظر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله من داو كان كراتم آه نا رسالة wadda muke cikin babin tauhidi yau 24 ga watan 3,2015 daidai da 4 ga watan jumadal akhir 1436 bayan hijira ta shugaba sallallahu alaihi wasallam inda in ba manta ba muna cikin farko-farkon babin ma tantaqa bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-af'idatu min wajibi umuri diyanati so dan ana tunawa na gaya mana karkashin wannan babi shi kadai abu zaidin al-kirawani Allah kara masa yadda ya kawo aqidu guda ɗari wanda ake bukatar duk wani musulmi ya kulle aqida ɗari ya kumsa a cikin wannan babi shi yasa naga muhimmancin saka littafin da yawa kamar yadda na faɗa din karantawa ake a wuce kawai ba a tsayawa ai ba fi a cikin menene ya kumsa kuma wallahi tauhidin da yake cikin wannan babi na risala duk mutumin da ya san shi to sani dai na rasmiyin rasmiyin sani na a karanta to lalle ya san abu da yawa cikin tauhidi ilimin tauhidi saboda haka muka yi bayani muka karanta har muka zo kan wato inda muka tsaya din dai la yablughu kunha sifatihi alwasifuna wa la yuhitu bi amrihi almutafakkiruna ya'tabiru almutafakkiruna bi ayatihi wa la yatafakkaruna fi ma'iyyati zatihi a gurin muka tsaya ko alwasifuna duk masu sifantawa na duniya wadda gunaye wurin sifanta abu in sun san shi din nan to la ya balugu kun hasifatihi ba su iza su kai matuka wurin sanin haƙiƙanin sifan Allah ba wane su wala yahitu bi amrihi almutafakkiruna almutafakkiruna researchers ko masu speculating manya manyan su na duniya ba su isa su kewaye da lamarin ubangiji ba su ce sun san dukkan lamarin Allah wane su يعتبر المتفكرون بآياته su almutafakkiruna masu tunanin nan masu wato speculating kawai suna yin izina ne kawai bi ayatihi da ayoyin ubangiji da suke nuna akwai shi wai hausa suka ce ka isu da samuwan garke da ganin kashi na dabbobi a guri a tare ka isu da ganin alamun taku na kofoto na dabbobi wurin tabbatar da cewa dabbobi sun bi ta nan sun wuce an gane wannan karka ce za ka bi yaya aka yi ga kofoton amma yaya aka yi ta ina wani irin dabbobi lalle in dai kaga kofoto kam to haƙiƙa dabbobi sun wuce tana in kaga taku ko ba ka bane in kuma kaga tarun kaji wadda daɗaɗɗe haka to an ɗaure dabbobi a wurin ai ba sai ka tambaya ina dabbobi a to ila sun an kunce su sun tafi kai kanka ma in ka ganka kawai ka sa akwai Allah ka isa da wannan da ka ga sama lalle ka sa akwai Allah ba ita sai kanta ba saman nan da kaga abubuwa da yawa ayati kawai ya tabiru mutafakkiruna bi ayati masu tunani din su a wurin gano Allah to su yi izina da abin da ya shafi ayoyi na ubangiji alamomi abubuwan mamaki da Allah yi ya isa su gane akwai Allah ai ka ce sai ka kwakulo ka gano zatin Allah wane kai sai ka kare gaba daya ka halaka wala tafakkaruna fi ma iyyati zatihi kan gabar da muka tsaya kenan wannan duk kun san mun yi bayani a baya kawai dai na dan yi baya ne saboda mu haɗe karatun kawai sai mu ci yace wala tafakkaruna kar da su ce za su yi tafakkuri su yi tunani fi ma iyyati zati kuna tuna karatun da muka yi anan ko dogon bayani da nayi da yawa nan ila mutane sai dai kawai janga din salo shi kenan ba kar su ce za su yi tunani fi ma iyyati zati ma'iya din nan nan ba na ma'u ba ne na ma ne ma ma ma din kuma ba na korewa ba na istifhali na neman sanin haƙiƙanin abu ma to wai kar su ce za su yi tunani fi ma iya ce za yi cikin haƙiƙanin wai menene Allah yaya Allah yake zatinsa so a ƙarƙashin wannan ne ake kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tafakkaru fi khalqihi ko tafakkaru fi khalqihi ku yi wato ko fi fi makhluqatihi ku yi tafakkuri a cikin halittan Allah wala tafakkaru fi zatihi kar ku yadda ku yi tafakkuri cikin zatin Allah kai kun gano haƙiƙanin zatin Allah to sai ku halaka wannan hadisi ne yana cikin addurul mansur na Imam Suyuti radiyallahu anhu shi yasa a gurin nan wannan gaban ne masana Allah suke cewa Fir'auna sai tambayi annabi Musa yake cewa Allah ya ce kala fir'aunu ko ma rabbul alamin ma ma fir'auna ne bai tambayan nan fir'auna ya ce me ne hakikalin rabbul alamina da kake cewa mu bautawa yin nan to an ce duk halitta ba wanda a duniya ba wanda ya amsa wannan tambayar kuma fir'auna ne ya ta ta nan ne wasu suke cewa fir'auna ma a shi wato ya san Allah kenan taurin kai ne kawai da ganganci amma in ba haka ba don me zai yi wannan irin tambayar bai ce man rabbul alamin ba fa ma kai Musa ma rabbul alamin ga mana haƙiƙanin rabbul alamin nan nan kan da kake kiran mu kade ta ji shi kade mu bauta mar ga mana haƙiƙanin sa ma to an ce kawai annabi Musa da ya tashi ya ba da amsa kwatan kansa kawai yayi amma ba wai ya ba da amsan abin da Fir'auna ya tambaya ba ba wanda ya sai ba da wannan amsa haƙiƙanin rabbul alamin hakikanin sa yadda yake a sai Allahun dai abin da halitta kam ta san hakikanin sa kam zatin sa kam to za mu tashi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a su bayan Allah ka toka da Allah ya halitta wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba ta iya kewaye wani abu daga ilimin Allah sai abin da Allah ya so bayan Allah ka kaɓin su ka dunkule su kai musu kullin tsintsiya ɗaya Allah ya ce a Qur'ani don wannan nasin nasin Qur'ani ne bara ba su isa su kewaye wani abu daga ilimin Allah ba sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da su saboda ilimin Allah mai abu ne mai yawa wanda bai da gaya bai da haddi shi yasa dukkan ilimin da ya zubo wa duniya sai kaji yana cewa ma utitu min ilmi illa qalila mutanen duniya fa Allah yake magana da su kaf daga na farko har na ƙarshe ba wani abu da aka baku daga ilimi sai dan kadan in ji Allah to dan kadan din da ya sako wa duniya din baka da iko ka kewaye wani abu daga cikin ilimin sai abin da Allah ya ga dama in bai ga dama ba sai kai ta nema har ka mutu wani wurin ba za ka iso shi ba kullum abin da baka karanta ba shi yafi yawa a ilimi wanda ka karanta shine dan kadan har abada kuma haka abin yake tafiya saboda haka kar mutum ya dai ya rudi kansa ya ji wai kamar shi yana da wani karatu ba wani abin da kai karatun da kake da shi duk duk abin da kake gani ka karanta to wato abin da baka sanin ba shi yafi yawa kuma kar ka yadda kai wajen kanka ka dan san wani dan kaɗan ka ɗauka shi kadai ne ilimi kamar yadda nake faɗi wani su shashashu su musamman wa'annan matsiyata wahabiyawa kaɗan karanta ɗan kaɗan ƙyan littattafan ka basu duk kansu basu shige ishirin ba da wani abu a kan ɗan teburin ka da ka ɗan lalle ka su kawai in an ma fatawa sai in babu shi a ƙyan littattafan ka kace babu shi a jini haka suke a sha ruwan tsuntsaye billahi da a tambayi mutum kawai sai ya ce ma ai babu shi a addini wannan babu shi kawai musulunci bai san shi ba saboda babu shi a ɗan teburin ka na ɗan littattafanka shi kenan wai babu shi ka jawo ka to ka tsaya a gejinka kullum mutum ya tsaya iya ilimin da Allah ya bashi kadai kar yadda ya ce zai baba kere ya dauka ilimin Allah abu ne mai saukin lamari wasi'a kursiyuhu samawati wal arda ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات sai magana akan kujera ta mulki ta ubangiji kursiyu wannan kujera ta Allah subhanahu wa ta'ala ta mulkinsa ta yalwaci as-sabawati wal arba ta yalwaci sammai gabaki ɗaya guda bakwai din nan wal arba da kasai me ta yalwace su ta fi su girma shine ma'anansa wannan ma dai har yanzu da shi da wanda muka wuce din dukkanin su ayoyi ne na alkur'ani mai girma kujera ta mulkin Allah ta yalwaci sammai dukan su guda bakwai da gassai gabaniya a nan akwai gyara da nake son yi wa mutane har masu rubuta fassara na qur'ani za ga suna dabawa sai ga ji samawati sai su ce sammai wal arba sai su ce da kasawai to kuskure ne da kasai al'arba din nan kasai ne ba kasa ba sai dai in ba a jona shi da samawaci ba ana magana aka ce arbu kawai to za ka iya cewa ƙasa amma in dai aka ce samawaci wal arba ko wal arbu to ana nufin sammai ne da kasai a kula da wannan don gwaranci ne ka ce wa samawati sammai walar da kuma wai da ƙasa da kasai saboda nassin qur'ani ya tabbatar da kasai din ma kamar sama din ne kowa ma ya sani duk duk kankantar wato mutum a musulunci rashin dadewansa ya sani sama bakwai ne ƙasa ma bakwai kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin suratul tahri at-talaq Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ko Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda menene can ƙarshen suratul suratul talaq Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad hata bi kulli shay'in ilma ƙarshen surar kenan kaga yace khalaqa Allahu allazi khalaqa samawati wa min al-ardi mithlahunna ya halicci kasa ma kamar haka sammai bakwai yace ya halicci kasa ma kamar haka nawa kenan to saboda haka duk inda ka ga larab bayan an jingina shi da samawa to ya kace kasai ba kasa ba to kursin Allah ya yalwace su sammai bakwai da kasai bakwai wannan kawai iya abin da za mu takaita wadda ya zo ingantacce daga shugaba sallallahu alaihi wasallam shine wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa sahabbansa don akwai maganganu da yawa yan da maganan kursi da maganan al'arshi ba akwai maganganu da yawa amma wani sun gaskiya ba su inganta ba ba su da tushe so amma mai tushe wanda yake ingantacce shine hadithin nan da annabi sallallahu alaihi yake cewa yadda kutankwacin kursin Allah yake da sammai bakwai da kasai bakwai din nan ka hada ka tura su gaba daya ka sa su akan kursi yace sai ya zama kaman ka samu dirhami ɗaya sulai kenan kwandala guda ɗaya ka samu saharar dokan daji sai ka jefa sulai ɗaya sulai na naira din nan na kuɗi in ka jefa shi a saharar dokan daji da Allah dokan dajin nan zai ji sulai nan ya tare mar wani abu har ya san ma an sa masa wani abu ba zai sani ba to haka in an tattara sammai bakwai da kasai bakwai ka kafin su aka jefa su kan kursin Allah kursin bai san ma an sa su ba wannan annabi ne ya fassara wannan aya da haka da haka kaga duk abin da wani zai faɗa ko ba hai ma ai wannan ka baya bukatar sai an yi hyperbole ai ko yaya ai sai a bar shi haka wannan yanzu karamin lamari ne a ce sammai bakwai da kasai bakwai ka duba girman sammai fa daga nan fa zuwa sama ta ɗaya fa tafiyan shekara ɗari biyar ne sama ta ɗayan kuma zuwa ta biyu ya fi haka faɗi sai ka ninka ta uku zuwa ta hudu kuma ya ninka wanda ya bari a baya har ka je ta bakwai sannan ƙasa ma haka sannan wai dukkan su dai a tattara su su dawo na sa su a kursi kamar a kwandala ne aka sa a saharan dokar daji ai girma yayi girma ba ya ka kai karin gishiri ka sa wani haifa bol ba ai ta kawo hikayoyin tatsuniya duk da a cikin littattafan addini ake sa su amma kuma ba su da tushe tun gabi sauran bayanan da ake yi da haka ne kursi kursi samawati wal arda kursin Allah wato ya yalwaci sammai da kasai gaba daya a wurin girma ya fi su da kwatankwacin da annabi ya kwatanta din nan wala ya'udu izzuhuma hizzuhuma kiyaye waɗannan sammai bakwai da ƙasai bakwai ɗin wato wala yahudu hizzuhuma kiyaye su dare da rana wala yahudu baya wahal da ubangiji shi kaɗai yake kiyaye su ba wani wanda yake taimaka masa kuma duk abin da yake faruwa cikin sararin samaniya guda bakwai da kasai guda bakwai ɗin nan da tsakanin su da abin da ke cikin su kakaf Allah shi yake kulawa da shi yake kare shi yake lura da shi babu wani wanda yake sa masa hannu subhanahu wa ta'ala kuma kiyaye sun wala ya udu baya wahal da shi baya takura shi ya mai tsanani mana ya gagare shi subhanahu wa ta'ala wa huwa shi Allah nan da in baka san shi ba shine al-aliyu madaukaki al-azim mai girma العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير kuna tuna karatunmu na baya can inda muka ce sunaken Allah gidansu uku ne ko akwai wanda suke zuwa suna sifanta zatin Allah kansa zatinsa a cikin sunaken Allah akwai wanda suke sifanta af'al zati ayyuka na shi Allah ne kai ma mun karanta ne akwai waɗanda sunakin Allah ne waɗanda sukan shiga cikin wuri biyu wani wuri ka gansu aziliyai ne wani wuri ka gansu ta an dubi ta wata fuska sai ka ga kila kamar sun shafi wayansu halittu na Ubangiji sanda Allah ya yi wasu halittu ne sunaken aka san su misali. Mun karanta wannan a baya ko? Kamar in mun ɗauki alkhaliku, a sifa ne na Ubangiji, amma na af'alu na aiki. Sanda ya halitta ne, sai aka halitta da ta bayyana ta san cewa shi Allah mai halitta ne, alkhaliku. sunansa ne amma wanda yake tajalli yake aiki da shi wurin halittan bayi to a takaice dai karatu ne da mun riga mun yi shi a baya al-aliyu al-azimu madaukaki mai girma al-alimu masani al-khabiru masani to amma nan idan dai ba ku manta ba muna bayani bisa bambancin waɗannan sunakan Allah guda biyu da al-alimu da al-khabiru me bambancin su karatunmu na baya ko ba a baya mun karanta aiki tun a ruhul adabi mun karanta cewa ne can wa tsulubbu rabbiyan khabiran ناطعا كامل عرفان إماما صالحا ملك نفسك فلا تدبري وكن كميتا آه، كميت كي دواما منين تخبري تو خبيرا إن منين الخبير ها yawwa masani cikki da bai na lamura gaba daya an ce al'alimu ko al'alimu masani kawai masani amma an ce al-khabiru ya fi faɗin ma'ana masanin cikki da bai na abu na komi shine nake ce muku in zaka fassara shine ma'anar experience in mutum ya zama yana da experience akan abu to ya san shi cikki da bai ɗinsa to ubangiji subhanahu wata'ala saninsa wato na sanin abu ne ciki da bai ba kamar irin bayan kaga wani abu sai an ma bayani an ma ƙarin bayani in shi Allah komai ya sani ciki da bai ɗinsa tunda shi ya halice shi in dai abu ba shi bane ba Allah bane to Allah shi ya halice shi ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir al khabiru masanin ciki da da bai din dukkan lamura al mudabbir Allah shine mai tsara dukkan lamura na halitta shine al mudabbir mai tsara dukkan lamura na halitta mai jujjuya dukkan lamura na halitta to amma almudabbirun nan fa in ka bi daga farkon sunakan Allah da kake gani na hadisin Tirmidhi din nan Abu Isa ibn Isa Allah ya kara masa yadda har ka je na karshe baraka ga almudabbiru ba ko ka taba gani Allah wa Rahmanu zuwa saburu ka taba gani almudabbiru akwai babu to don me anan ya je almudabbiru ko ba Allah bane ake nufi hmm wai tambaya farke ko dai akwai shi a cikin sura da Allah ta da taran can na Tirmidhi hadisi babu amsa babu kawai to don me nan ya kawo shi kuma a Qur'ani babu al-mudabbir hadisi ma babu shi cewa Allah sunansa al-mudabbiru ne to me ya kai abu zaidin ya ce Allah almudabbiru tambaya fa nake yi me yasa to imam abu zaidin al-kirawani yana cikin mutane ko malamai na duniya wanda suke da ra'ayin ana iya tsagan ma Allah suna daga ayyuka da yake yi ana iya tsaga tsagowa Allah suna daga ayyukansa ko wannan ijma'in malamai duniya sun yarda da wannan shi yasa baka ga wasu sunaken babu su a cikin sunaken da ka sani amma kuma suna ne na Allah yanzu misali almannanu a cikin 99 nan ka taba ganin almannanu to ai sunan Allah ne alhannanu ba akwai shi cikin 99 babu amma kuma sunan Allah ne al muntaqimu al-muntaqib kaga duka irin waɗannan duka ana tsago su ne daga ne daga ayyukan ubangiji kaga na ce ma babu al-mudabbiru a qur'ani ba am in dai Allah ake nufi kam a ce wai sunansa al-mudabbiru sai dai a nuna ayyukansa da wannan sunan a juya sai a ce yudabbirul am shine mai jujjuya lamari ko a ba dai a zo kamar yadda ake cewa هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس الملك القدوس العزيز yadda aka kawo wa'incan da sunansu sauran sunakin Allah din duk aka yi samo su a Qur'ani amma al-mudabbiru ana nufin Allah a'a sai dai a nuna aikin sa dai da hakan yudabbiru al-amru akwai su suka da yawa Allah ya sa dai an gane menene nake nufi da bayanin nan da haka yana da ra'ayin ana iya tsagowa Allah suna kaga almannanu dai sunan Allah ne amma ba wai akwai shi a cikin sunakin Allah da kake karantawa Allah ar-Rahman zuwa saburu bai a tsago shi kawai akai daga ayyukan Allah almannanu mai yawan baiwa shikenan kawai nan ta kwana da haka sunakin Allah din ba wacce 99 da ka sani kadai bane akwai wa'inda aka ji daga manzo Allah akwai wa'inda Allah shi kada ya san su akwai waɗanda kuma Allah ya gaya wasu daga cikin bayi ya keɓe su da su su suka san su suke ma bauta Allah da su kai baka san su ba sauran mutane ba su san su ba almutaffiru kenan alqadiru mai iko amma mubalaga ne daga alqadiru alqadir ya fi al alqadir wurin kaiwa matuka mubalaga ne na alqadir shine alqadir mai iko as-sami'ul basir as-sami'u mai ji al-basiru mai gani wannan mun yi bayanin sa a baya ko wanda shi Allah as-sami'u mai ji ne jinsa ba irin karkaji an ce as-sami'u mai ji ka dauka irin jinmu ne a nan gurin muna tare mudin nan iya wanda suke cikin masallacin nan kawai a ce a ajiye ka a ce ka saurare mu sai kowa ya yi magana take ko za a kashe ka baka yi saka faɗi abin da kowa ya faɗa ba haka ne dukan mu haɗu mu faɗi kalma ɗaya in ya so amma ta kowa da ya faɗa daban ne kalma kowa ya ƙirƙiri wani abu ya faɗi kalma ɗaya sai mu faɗe shi at once dukan mu wallahi ba kai saka ka ce kaji ba ka je yi muryoyi ha kawai shikenan ka kai saka ce kaji kowa abin da ya faɗa ba to Allah yawan mutane da faɗin maganan su su faɗa a lokaci daya kuma ko kuma a ce duk duniya da za ta haɗu ta faɗi kalma kowa kalmansa daban a lokaci guda cikin lahaza ɗaya to kam Allah ya ji kowa me ya faɗa ka isa ka gwada jin wannan kaliki da irin namu sannan kuma ku mu yanzu haka kar ma mu yi yawa sosai a bar ma mutum uku kawai su yi magana amma wannan ya yi kanuri wannan ya yi ibo wannan ya yi yarba a nan cikinmu da ƙyar a samu wanda zai ji yare ɗaya haka ne duk ƙoƙarin ka akwai yare da baka shi ko kaiwa komin iya yarukanka sai an yi yaren da baka ji amma ba wani yaren da za a yi a duniyar nan a ce Allah bai ji ba shi ya halicci yaren to ko ba ka bane shi ya halicce shi da haka ba yaren da za a yi shi bai ji ba duk hayaniya baya hana Allah jin kai ko gunguni kai Allah ya ji ne kamar gunguni dai a kai kai wani gunguni ga sai ka in mutum ne kai wannan sai ta fito ka faɗi ka fito kai bayani mana ka faɗa mana yadda za a ji to in Allah ne duk yadda kai abu in dai wani abu kake nufi shi ya sani saboda haka jinsa ba irin namu bane wa yasma'ul mutarra idh yad'uhu subhanahu laysa lana siwa yana jin mabukaci duk lokacin da ya kira shi yake kiransa a ko ina ne a kowane wuri ne a kowane yanayi ne yana jinsa kuma komi yawan su haka nan kuma albasiru mai gani ne ganin Allah ba irin namu bane karka yadda ka kawo tunanin irin namu ganin kai abu uku duka yana hana ka gani ko abu uku yana hana ka gani to banda Allah nisa yana hana ka gani in abu yayi nisa da kai a cire dukkan tudu da kangare a barka a bar kasar nan ta zama lebar a cire duk wani gini da duk wani bishiya akwai abin da za a ajiye shi duk tudunsa duk girmansa in yayi ni wani irin nisa ba tudu ba gangare ba wallahi idon ka bai sai hange wurin ba saboda akwai limitation na gani na ido inda yake kaiwa in an wuce wurin da idon ka bari hanga ba ko ba abin da ya tare ba kuma tudu ba gangare ɗaya kenan wannan yana tare gani nisa to ba ruwan Allah da wani nisa da zai hana shi gani na biyu kankantan abu yana hana mutum gari akwai abin da saboda kankantan sa idonka bai sai ganshi ba ko ba yadda bane akwai su yanzu haka inda muke zaune nan wallahi da za a baka ilimin ganin wa'insu abubuwa to za ka rasa inda za ka shiga za ka izar numfashi ma saboda Allah ya ɗauke ilimin baka iya gari da kana gani kai dauko ma girashin likita din nan kawai in ka sa su a idon ka Allah zaka daina ci zaka daina sha zaka ce kai wannan duk kura ne duniya ta cika kura ya cika duniya saboda duk kankantar kura wannan gilas din yana ganin sa zaka duniya tana cike da kura in ka ajiye abinci ga ga kura yana ta sauka a kansa da wannan gilashi sai ka ce kai wannan ai duk wannan ciwo kawai muke ce kan hanya duk za ka ga kura ne saboda ka sa abin da yake iya girmama gani abun abun wato gani to duk kankantan abu Allah yana gani sa komai kankantan sa wa yusirru zarrata fi zalmai kama yara ma ghaza tahta almai duk kankantar zarra wanda ba a iya gani da ido sai da taimakawan abin gani na likita din nan to wanda take cikin dukkan ƙasa Allah yana ganin ta ba ta buya gaba da ganin sa kaga ba kai saka gwada ganin ka da ganin halitta da ganin Allah kankantar abu baya hana Allah ganin sa biyu kenan sai na ƙarshe cikin ukun da nace yana hana gani shi da shamaki wani abu ya tare ba kai saka ga abin da ke bayansa ba don Allah don mutum shi ne sarkin gani a nan bayan gini masallacin nan ga yamin me da me ne yake wuri ganin ka ya dakusa wane kai ba ka sani ba yanzu aka yi wani yana tahowa ta nan ba mu sani ba me yake ajiye a gaban masallacin nan ba ka sani ba sai dai ka zagaya saboda haka shamaki yana hana ka gani amma banda Allah banda Allah subhanahu wataala ba abin da yake tare ganin sa to a nan gurin ka ji duk bayanan da nayi nan fa a sami albasirun nan ka gan su ai kana karanta su a cikin sunakin Allah ko 99 suka akwai su ko to mu'tazila cikin kungiyoyi ne na addini da aka yi su sun ce ba su yarda ba ƙarya ne babu su a sami wal basiru ba sunan Allah ba sifansa bane ka su ba su yadda da wannan ba kuma wai musulmai ne kuma in ka kuskura ka zauna da su in kai wasa in dan lagwai lagwai din imani ne da kai yanzu sai su juya ka in karamin hujja kake ji kake da yanzu sai su gaji da kai su a wurin su a sami wal basiru din nan ba kai bai dace ba ma jingina Allah wannan ba sifan Allah bane ba sunan Allah bane ba sifansa bane kun yarda eh oh a ako to mu tsiro da muqaddara yanzu ga ba mu tazile ya fito ya za ka kare kanka ka tabbatar wa ahlus sunnatin duniya na kirki ba na jabu ba na gani cewa abinda suke kai din na haka ne bare ga ma abinda mutazilawa suka fada mu ga ya za ka yi ka rushe suka ce in ka ce as-sami'u al-basiru Allah ne me as-sami'u mai ji ko me yake ji me yake ji sauti ko na bayi halitta ko yake ji suka ce to a nan ga tambaya shin Allah kadimi ne ko kuma hadisi ne dole ka ce kadimi ne Allah yana bai da farko sai su ce to in an ce ya ji abin da ya ji nan shi mai ji ne ko abin da ya ji kadimi ne ko kuma hadisi abin duk da zai ji tun da shi mai ji ne tun da aka kira shi mai ji ai wani abu yake ji ko eh to me sautin halitta to halittar nan kadima ce ko hadisa hadisa ba kadima bace bata isa ba to ai ashe san da yayi halitta kenan wai ya zama mai ji tunda mai ji din mai jin sauti ne na halitta to san da yayi ta yake ji da da babu ita sunansa ba babu ma ai ba a yi halittar ba ba balle a ce shi mai jinta ne daga wannan wai hadisi ne cewa ji din nan hadisi ne faruwa yi daga bara a jingina wa Allah ba subhanahu wa ta'ala haka gani ganin ai ganin bayi halittar da yake kenan ko to halittar kuma ya faruwa farariya ce tana da farko kafin ya yi ta aikan da ya yi sai an sai an yi abin da za a ji kafin a ji to ya za waya za a yi da wannan sai an yi abin da za a ji ai kafin a ji da da babu shi ba yi abin da za a ji ba ba me sunansa da haka wai ji kawai bai shafi Allah ba ma kwata kwata kawai ka jingina masa wani ka jingina masa wani fararen abu maganganu sosai suke bugawa nan da suratan irin nasu wanda an shimfiɗa shi a littattafai na aƙida asami albasiru al'aliyu shi Allah shine maɗaukaki alkabiru mai girma sai babbar magana tarkici yace wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi to nan ne ya kamata kowa ya tara hankali a tara hankula a ga wannan gurin kaga yan dangile wandon nan kana kure su kana matsaro su sai su jawo ma wannan gurin wannan nafsi na cikin risala cewa ai ka yarda da risala eh na yarda da ita ka san dole kamar yaga ka yi imani da ita eh na yi imani da ita to mai risala ga abin da ya fada ya zaka ce wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi kuma wai da Allah ake cewa wa annahu yadda lamari yake shi Allah yana daga cikin abin da ake so ka kulla a zuciyanka kai itikadin sa cewa fawqa arshi yana sama da al'arshin sa al-majidi mai girma bi zatihi da zatinsa kuma alayi kun karanta wannan ko da jimawa a risala can yanzu kai mukaddara ba salabe ya zo ya same ka da risala har gida ya ce ma me kun ce Allah baya kan alarshi kuna musa to me ya za ku yi da wannan gurin ko ba ku yadda da maganar mai risala ba ko kuma wata kuka yadda da ita wata ba ku yadda da ita ba mai risala ne fa da Allah yana saman al'arshi mai girman nan da zatinsa to ina jiran cikin kunji kowa mai ya tanada zai gaya wa salafi in ya ritsa shi aha ko ba abu da kake bismillah ha bismillah ku bayani ya za ka yi da ba salafi in ya ga in ya kama wannan ku nake jira fa tayin mu yana tafiya kun san na da muhimmanci tayin ina jira wani ba mu amsa ya za a yi da nan ko na ƙarya ne eh na ai bayani kai baka da bayani yanzu kai in shi ya ritsa ka ina so in san ai zaka iya yin wani abu akalla ko kawai zaka yi ta karkarwa a ai kaza kaza yi to wannan kuma kaga ba hujja kenan faɗa mini me zaka ka me zaka yi da shi ai kana ji dai kan in ka hadu da bahalafi zaka yi ya kokari sai ka daga shi sama ka nuna Allah ka kifa shi da kasa to in ya kama wannan matsala ya zaka yi zaka ce ƙarya ne babu shi a risala ko zaka yi ta hada zuba ko ya zaka yi to wannan gurin a takaice bari mu je kawai akwai maganganu da yawa a ƙarƙashin wannan maganganun Allah kawai sarki a kansu da suke ƙarƙashin nan sai dai akwai muhimmi wanda nake so ku lura da shi akwai zarru cikin manya-manyan malamai da aka yi na mazaban malikiya da kuma faki hali duka Allah ya kara musu yadda waɗannan malamai suka ce wannan wannan kagawa abu zaidin aka yi wannan maganar cusa ta aka yi a cikin risala kwata kwata bai faɗe ta ba kwata kwata suka ce cusa ta aka yi ba a ƙidan mai risala ba wannan don dalili zai karfafi haka dalili zai karfafi haka ba a ijtihaji a aqida ijtihaji ana yin sa ne abin da ya shafi su fiqhu da sauransu amma aqida ba a ijtihaji sai da nafsi nafsi kawai ba da za a zo ka kai ijtihaji ka fakulo wani abu ka ce wai ai a kulle shi a rai a zuciya babu wannan ittifaqi malamin duniya ne to in haka ne tunda haka malamai suka tafi akai ba a ijtihadi a bangaren abin da ya shafi aqida sai da nasi nafsi kawai kawo nafsi to ina nafsin cewa annahu fawqa arshil majid bi zati ina nafsin a kawo nafsin mujid a qur'ani abinda zaka ga ba salabe anan ya kawo maka a ina aka ce Allah ya daidaita akan alarshin sa da zatin sa in ya haifu ya kawo ba Qur'ani da zatin sa ya kawo ba wallahi tallahi sai dai ruwan kansa ya kare amma bai sai kawo ba ruwan da yake cikin kayan sa kam alquran sai ya kare a qur'ani dai ba zai samu ba babu inda Allah ya ce ya daidaita kan al'arshi da zatin sa da zatin sa babu a hadisi ma ko da na mai rauni babu Allah ya ce ya daidaita kan al'arshi da zatin sa babu wannan hadisi to ya kenan kaga anan idan muka dubi wannan gurin da kyau sai mu dube shi da kallo irin na malamai da suka yi masu gani har an ci an rasu da fil ilmi wa annahu fawqa zati fawqa arshi ilmi jidi bi zatihi sai mu ce ba to ai ma abinda mukaddara ma haka ne magana mukaddara abu zaidin ya faɗi hakan mukaddara go karma mu misali mu ɗauki maganan zarro da kuma maganan faki hani da suka ce dafsi akai cusa masa akai bayan maganan sa bai to mukaddara ma maganan sa ne to ai abin da yace anan fauka arshihi yace ba ala arshihi ba fauka yace ko ba ka yace ba fauka fauka kuma daban da ala da ya ce ala arshihil mashidi bi zatihi zai kara da zatihi sai yana nufi Allah yana zaune ne akan al'arshi amma fauka ya birbisa ne birbisa ai wal fa wal tahir fauka ibadi yayi ko ƙarya ne da nasu qur'ani ya fara ai nan kuma ba al'arshi kadai ba komi ba Allah ya birbishe shi fauka komi ma aiki bi zatihi ba wai al'arshi kadai ba nan kuma kaga ya fita ko ba gane ba tunda da fauka ba ala ba ba wa wa annahu ala arshihil majidi zatihi bane yake fauka yake kaya min abinda Allah bai bibishe shi ya zama sama da shi ba ko menene abin da al'arshi da komi ma inda halitta ne Allah yana sama da shi kuma ya bibishe shi kaga ashe ma maran ba ta inda su wannan sharul bariyatin suke tsammanin ta yake ba karatun inda ya daban inda suka yi daban in ma mun kaddara maganan abu zai din din Allah ya sa an gane ya fi tabo to da saura shi al'arshu shi yasa na har na na koma har gida na dauko littafin nan amma kuma lura da tayi akwai kuma abubuwan da ya kamata shigar na taba zuwa da wannan littafin wurin majalisi na buɗa na karanta wannan sunan littafin fiqhul lugha wa asrarul arabiyya fiqhu kazan ko akwai fiqhu na abubuwa daban-daban to fiqhu na harshen larabci ne wannan littafin yake koyarwa ba za in an faɗi kalma da larabci za ka ɗauke ta yadda ka gara ba akwai yadda kuka haƙun harshen larabci suka kanta wannan littafi na imam gashi abi mansur abdulmalik ibn muhammad ibn isma'ila a sa'alabi shi ya rubuta wannan littafi ya rasu hijira tana da shekara ɗari hudu da ashirin da tara kwata-kwata shekara dubu da wani abu da rasuwan mai littafi yake yin bayanin cewa a cikin kuntuna na taɓa buɗewa na karanta in an ce al'arshu in an danganawa wani daban to yakan iya ɗaukan wani abu daban amma an danganawa Allah to ma'anansa daban wannan bayanin dr bakari in kuna tuna tambayoyi da ya amsa na wannan dan jarida ya yi bayanin nan a yola sai an dangana wa gado wani bello aka ce bello yana gadon asibiti kowa yana jin wannan kalmar ya san bello an kama bello a gado bello ba lafiya an rike shi a gado gado yana yana gado kowa ya san gado ne mai kafa kudu da an faɗi haka ko ba haka bane ko a istilahin dukkan yare ba amma an ce wane ne kan gado yanzu kan gadon mulki kai kanka ko hauka yake je ka san ba wai wani gado bane mai kafa hudu iko ake nufi kaga wani sarki ma an dangana mar gado ana nufin ba irin gado mai kafa hudu bane wata karaga ana cewa ne ke kan karaga ba za ka je ka ga karagar an ajiye ta yana samanta ba yana zaune ballantana Allah subhanahu wa ta'ala to duk dai abinda za ka cewa wanda ya gaya ma wannan sai ka gaya musu abinda na gaya wancan wanda muka taɓa mukabala da shi a bambam a gaban su man sani aka yi wannan mukabala da suka wani wani shugaban salafawa na bambam da na je na yi wa'azin kwana uku din nan na yi kira irin yadda muke a kumo in akwai wanda yake ji zai iya zuwa yanzu shi ya ɗauka abu mai sauƙi ne da yake a bambam ne kawai wace gari kawai sai zo da yar guntun wandonsa ya shigo masauki nace ko in kana tsoron zuwa nan jama'a sun yawa kana tsoro ka bar ga masauki na nan na faɗi sunan masauki ka zo wace gari kawai sai zo to a gaban awal zakiru da kawo ali da man sani su ma suna nan aka yi wannan yanzu cikin tattauna da muke wai eh yana yana caji mummunan musa abun da aka tabbata nace me aka tabbatar wai eh Allah ya ce yana kan alashi mu kullum zai huta jijiyar wuya mu ce wai ba mu yarda ba ba muna cewa Allah kaza kaza kaza ce a a ba mu jijiyar wuya ba kita baka yi imani da risala bane nake na yi imani da risala kai yace yanzu duk abin da bai risala ba ka da nace wallahi gaba ki da nace a a kar fa in ga wani abu kace ka zaka ni kona fa nace kawo shi abu ni dai duk abin da yake cikin risala na yarda da shi na san abin da zai faɗa ne sai ce to ka yi imani da wannan ko ka arshi yin majini bi zaki na ce alhamdulillah na ce to yanzu ne zaka ji amsa yake amsan dai ka ce min ka yi imani na ce a'a kai rage sauri da kake ci na baka na zuba na ce masa shin a musulunci kan mene a shari'a na farko da ake fara dauka magana farko da ake dauka a shari'a shari'ar musulunci dole sai yace ni qur'ani nace kasa da qur'ani ba a daraja abin da ake magana ake daukan izina da shi hujja yace min sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka za ka kawo bayan sunna fa bayan maganar annabi zai ce ijma'i na ce dakata a ijma'i ga akwai akwai yayan sa yaje yanzu maganar sahabi daya a ce maganar sahabi a samu wasu malamai sun haɗu sun ce ga sahabin annabi ya ce nawa ne za a dauka ko bi yawan malamai ba ya yi musu kulin wannan daurin kulin goro a faka su je ba na ce muna tafiya dai muna tafiya dai muna tafiya har na zo na ce masa to a sahabbai kam kafin su in an zo dangane da ilimi waye fi kowa ilimi a cikin sahabbai dole sa da bakin sa yace sai na ali dole sa na ce ka yarda baka da ja baka ja akan wannan yace ne eh yadda yake so wai da zai daure din ne na zo na daure shi na hana shi motsi dan keson Allah da kayan da sai na da shi ne ya fi kowa ilimi a zaɓa ya ce ya to shi kenan ya ce to ka kawo magana mai mai risala ka ce ya ce wa annahu fawqa arshi majidi bi zati shi kenan nace in mun faro daga sama Allahu shi abin da yace ma yakunu min najwi thalathatin duk da mu ajiye wannan zamu zo gaba inda za mu je gaba ko fi kulli makanin bi ilmi sinna kaga nan ma mai risalan ya kawo shi shi ma za mu hada za ka gani wai yana ko ina amma da iliminsa gashi nan ai mai risala ne wa huwa fi kulli makanin bi ilmi wala yana ko ina amma fa da iliminsa amma da zatin sa kam fauka arshi ilma jidi yana san al'arshin sa mai mai girman nan ce to wannan in za a yanka ka bara ka kawo nasi akan wannan ba cewa yana kan al'arshi da zatin sa babu babu nan wannan nasi cewa yana ko ina amma da ilimin sa ne yake ko ina din sai dai a yanka ka babu in dai nasi ne gaba na hadisi ko na qur'ani babu kai nasi kam ya saba wannan maganan ne ma saba mata yi dan Allah kai kawai cewa yayi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum sai su ce ma bi ilmi rabi'uhum bi ilmi wallahi da ke rubuta a wasu tafsirai wala خمسة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا تسمى بإلمه to bi ilmihin nan a ina suka samu duk wani mai tafsirin da zai kara bi ilmihi sai ya rubuta shi shi kadai bare ce ma haddasa na haddasa na an rasulillahi cewa ƙara ya ce Allah ya bi ilmihi yake ta shi kadai zai kirkiro kayan sai zai faɗa shi mai tafsirin da ya rubuta bi ilmihi din da gani su gumi da sauran makamantansa riƙa su mana tambaye su wa a ina ina nasin wannan da suka ƙaro din ai ba wai ba wai gashi a rubuce ba eh da aka rubuta ina tushen sa shi wanda yake jijiyan wuya yana jijiyar wuya sai ya tabbatar da ilmi ya gaya ma ko shi ko tsohonsa su gaya ma ina ina nassin wannan ai ba haka kawai za ka zo ka gaya mutane haka kawai mu hau mu yadda ba sai ka kawo hujja ko kai waye kuwa cewa bi za ki yi din kuma ina wa ya karo Allah za karuwa Allah da ya ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa bai ce bi za ki yi ba a rasin qur'ani kuma ar-rahmanu ya ce ba Allah ba can ma da magana rama ita take can kuma al'arshi ya yi kaɗan wallahi ya ɗauki Allah a nan ne nake ce muka zuwa hikayoyi na na tsarin gishiri da ake kawo wa eh wasu hikayoyi kana karantawa abu dariya wallahi wai saboda wai don a nuna girman al'arshin Allah to kursin can da muka karanta a baya da aka ce in an tattara sammai da kasai aka jefa su yanda bai san ma an sa su ba to da shi da tambayi da kasai an tattara su aka jefa akan alashi alashi bai san ma an sa su ba shi kuma har da kursi to da Allah haka kawai bai isa ba ka gane alashi yana da girma sai an karo wani karin gishiri ai ba wani abu da za a faɗa da ya fi wannan ma sai ka ji ana cewa wai al'arshi da aka da ya ga Allah ya fifita shi akan halitta gaba ɗaya shi ya fi kowanne girma kaza kaza kaza wai sai ya ji sai ya ji girma wai girman kai wai to wannan yabon da aka yi ko ko zagi sa al'arshi yana nan a littattafin tarihi yau za ka gara rubuta wai sai ya ji girma girman kai da ya ji girman kai wai sai Allah ya yi Allah ya turo wani maciji wai sai ya haɗe shi gaba ɗaya kawai to shi macijin ina ya fito eh ina ya fito al'arshi fa ka duba yadda aka kifa ina macijin ya fito kaga wanda ya rubuta wannan duk da ma malamai ne kaga kai ce zaka bi diddigi ka tashi a gaba da tambaya wai maciji wai sai haɗi al'arshi kawai wai al'arshi na ji girma an ce shi ne ya fi kowa kawai wai sai sai ya ji girma kawai sai Allah ya sa wani maciji wai zai haɗe shi macijin da ya haɗe shi wai sai ya yi haka ya zo ya kama bindinsa shi kuma kawai ya shigo ya haɗi a ɗashi wai shi ma sai ya ji girma shi ma ji da ya ji girma wai kawai sai Allah ya fito da wani kwaɗo wani kwaɗo wai wai sai da maciji ya ji girma kwaɗon kawai sai ya haɗe macijin shi kuma kwaɗon da ya haɗe macijin shi ma wata ya ji shi ma wani ne tun da ya haɗe macijin da ya haɗe al'arshi sai ya ji shi ma wani ne kawai sai da da ya ji girman sai Allah ya daura mar waye ishirwa kawai sai ya tafi neman ruwa wai cikin wani kogi kogin ya haɗe shi aka aka neme shi aka rasa shi shi ma kwado ya bata yana ji shi ne kowa ke ranko ya haɗe wanda ya haɗe wanda ya haɗe wai sai ji shi ruwa ya tafi neman zai sha ruwa cikin wani kogi ya bata babu labari sama a cikin wannan ruwan wannan ruwan da ya shiga wai shi ma sai ya ji girma da ya ji girma kawai sai aka turo wani mala'ika wai ya zo ya wanke ya zo ya zuba ya wanke kansa da ruwan kan ruwan mala'ikan da ya zo ya kwarfa ɗaya kawai sai ruwan ya ƙare ya zuba kayan bai ji ba ba sa ruwa haka dai za ka yi ta tafiya kai ta bin ciyar ɗin wai har aka yi wani mala'ikan ba da ya ji girma wai aka turo wani ya zo wanda ya kwarfi wannan ruwan gaba ɗaya fa aka nemi ruwa aka rasa kwarfa ɗaya wai wani mala'ika aka turo shi ko da ya tofa mar yawo gaba ɗaya sai ji ƙari kai ta tafiya kai ta tafiya ai ta tafiya abun ya ta faɗi karasa kuma ina tushen abu ko ga shi ɗan ta rubuta a littattafai to ba sai an yi ƙarin gishiri ba ai wancan hadisin kadai da annabi ya fara wallahi ya isa a san al'arshi mai girma ne duk halitta ba abu da kashi girma so a takaice abinda na ruguza wancan ba salafin da shi kawai sannan muka ja muka yi muka fada da muka je muka je muka je muka tarnaɗe shi na kai shi rubu da na matse shi ta ce to ga mai risala yana magana ga sai na ali yana magana nawa ne za a ji nawa ne za a ji a musulunci yace min na sayyidina ali nace to akwai wani littafi da ake kira alfarqu bainal firaq ina kiran suna bakon da ya sauke ni a cikin ɗakin nasa a shagon littafin kawai sai ya jawo littafi billahi yanzu kawai sai ya jawo littafi a shi akwai littafi a ɗakin da muke mukabalar a falo kawai za ka ja alfarqu bainal firaq nace alhamdulillah ta ce kawai sai na buɗe wurin wurin aƙidu guda goma sha biyar ɗin da ake so musulmi ya kulla kan ya zama ahlus sunna aƙida goma sha biyar a cikinsu a cikin aƙidu ƙarƙashin ɗayan ne abdulkahir ibn tahir ibn muhammad al-baghdadi yake cewa wa ajma'u ahlus sunna na duniya kaf sun yi ijma'i annahu la yahwihi makano cewa Allah ba wani wurin da ya kewaye Allah a ce Allah wannan gurin wai wurin yake babu ne wala ya jiri alayhi zamanu lokaci kowa zamani bai sai gudanu ba dangane da Allah a ce wai zamanin da Obasanjo a yar addu'a a yar ne yanzu kuma muna zamanin to duk dai to ba a faɗin haka Allah shi shine zamanin dan ce za a zamani kaza zamani kaza akwai lokacin da babu shikenan a shi ne zamani to a ciki dai muna tafiya har muka iso inda yace wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace imam ali ibn abi talib yana cewa inna allah ta'ala khalaqa al-arsha izharan li qudratihi la makana misali shi Allah madaukakin sarki ya halicci al'arshi ne don ya bayyana ikonsa kawai la makanan da zati ba wurin zaman zatin sa bane to nake yanzu ga maganar sayyidina ali ga maganar da kace a cikin risala take wannan ta abu zaid ne ittifaqin malamai in ma an yadda ya faɗa to ta sace shi ya faɗa to abu zaid ya ce annahu fawqa arshi arshi majid bi zati imam ali da abi talib kofar ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace illa Allah ta'ala khalaqa al-arsha izharan li qudrati la makana li zatihi ba wurin zaman zaka sa bane wurin nura ikon sa ne kawai nace masa yanzu nawa ne zamu dauka kai anaka kawai aka yi ta dariya wallahi muna mukabalan billahi allazi wadansu har kaza suke faduwa suna dariya saboda yadda duk ya dauka ba haka ya karasa shi yana ji an ba su jafaru ya ji kaset ya koshi ya dauka duk yan hujjojin da suke kawo ya kawo bai san su kansu da kawai a takaice abun dama ba kan ilimi aka gini abun ba har kai kawai sai fahimci abun kawai kun baya ke kai sai na ali yace ba ya ƙara da cewa la makana li zati wa annahu kana wala makana huwa al'ana ala ma kana alayhi domin shi Allah yana nan tun ba wurin tun ba al'arshi kuma yau din ma a yau da muke magana ma in ji sayyidina Ali Allah yana yadda yake tun kan yayi al'arshi ba wai da yayi al'arshi ne ya canja wurin zama ya kowa kan al'arshi ba inda yake kafin al'arshi wurin yake har yau an gobe kuma a gun yake ko ba dai canja zama ba dala an shafi al'arshi kan shi kenan sai ake ba Allah dala Allah bare ya tafiye da al'arshi ba ya zama babu shi bai da ikon yin haka dama ai babu shi to da babu shi ne Allah bai rayu ba a'udhu billahi a yanzu in ya shafi al'arshi ya zama babu shi ba sai ka ga rayuwa to ina hankalin mutane yake ai ta hadda a takaice ina tunanin kamar lokacin mu kila yayi ko har da minti da in akwai sauran bayani ma ma karisa kuma wurin wurin kwana ne dama wurin tashi ne kai sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za mu daura inda sauran bayani mu ma ci gaba za mu yi dai ma ci gaba din insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحاد الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تقديم الجلال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين